القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin iya sunna da ke wannan unguwa ta fantami ana amfadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a duk dare daga cikin diraren wannan wata mai albarka na ramadan a yau muna ainihin goma bashi ta ramadan wacce tashi yau asabar muna goma ga wata tilka ashirar zan kare da mun dau daya cikin uku wannan wata wannan babu abin da zai nuna mana illa rayuwar ta mutuniya take da daɗi ba daɗi ne tafiya yake tafiya ce wanda babu burki har sai mutum kwanan sa ƙari da duk wannan kaciyane da yake ba abin da za a daidai ba abin da za a daidai fatan ta dai mutum gari batar wannan rayuwa mu dinga addu'a mu samu cikawa da imani Allah ta'ala ya mana jagora wannan goma da muka bayan ta a yau Allah ta'ala ya sa mun dace abubuwan da aka yi daga farkon ta zuwa ƙarshen ta Allah ya karɓa mana abinda ke gabanmu kuma Allah ya ba mu ikon himma da ribatar waɗannan kwanaki da suke gabanmu Allah ya sa muna cikin za su yi nasarar da ci a wannan wuta muna cikin surtu yunus alaihi salam kamar yadda muka sani karatu ya tsaye da mu jiya karshen aya mai namba ta 60 daidai a wannan sura yau za mu tashi aya mai namba ta 61 a cikin wannan sura mai albarka surtu yunus insha Allah Allah rahmatu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
ما ظن الذين
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون
Allah ta'ala yake cewa ma zannul ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawm al-qiyamah wadannan da suke kirkiran ƙarya suke jingina wa Allah subhanahu wata'ala to menene zaton su ne a gobe al-qiyamah zaton su shine annallaha la yu'akhiruhu kamar Allah ba zai kama su bane wala yu'aqibuhum alayhi Allah ba zai musu uba ba ma'ana duk masu yi wa Allah ƙarya to kada su kwana da sanin cewa wai za su guje wa Allah ko za su yi wa Allah wani abu wanda kamar za su yi wa Allah abin da bai fahimta ba in dai mutum da gangan yake kirkiran ƙarya yake jingina wa Allah to babu shakka Allah ya ce zai damƙi zai kama kuma zai masa hukuma ba ma shi Allah din ba manzon Allah da kansa yayi hadisi cewa man kadhaba alayhi muta'ammidan duk wanda ya mun ƙarya da gangan yace annabi Muhammad ya ce kuma bai ce ba to fa lita bawa maq'ada minan nar ya nemi gurba zaman sa a wuta domin ƙarya ga manzon Allah ba kamar ƙarya ga sauran mutane ba ce da yawa za ka ji wa manzan Allah ƙarya kuma ta yawa za su yi ta don ma'aikin Allah duk musulmi iya kawanarsa kuma iya jin maganarsa idan ka je ka samu mutanen da ba karatu suke ba su da alaƙa da karatu ka ce manzan Allah ya ce to sai ka halakar da su sai ka ɗora su kan abin da ba shi ya faɗa ba to haɗarin haka sai manzan Allah ya ja layi ya yi magana mai haɗari a gumi imani duk yadda za ka yi musamman 'yan uwa masu da'awa kada ka yarda ganin mutane ko ganin wani ya sake wa manzon Allah ƙarya lokacin da zaka amsa tambayar ba kowa ta zama saboda ka kiyaye duk abin da baka sani ba baka sani ba abin da kake buƙatar bai ci ka je ka bai ci an fahimta to Allah ya ce masu yi masa ƙarya kar su zaci za su kubuce masa ne a hasabuna annahum la yu'aqimuhum ay la yanbaghi hadha al-hisab wannan hisabin da suke wa kansu bai dace ba wala sihalahu biwajhi min al-wujuh ba wani abin da zai inganta daga wannan fiska wai kai wa Allah kai kuma ka wange lafiya ba zai yi ba sai dai in ka tuba kafin ka mutu idan ka tuba kafin ka mutu Allah zai iya karban tubanka amma matakar ka mutu da zunubin ƙarya wa Allah to babu shakka dan adam ba zai wange lafiya ba ba ba Allah ta'ala ya tsare na'am
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله تعالى كتوى وما تكون بشأنه sai malik ya sun ma'aqaba ala in'amin lahi bin rahma sannan Allah ya ci gaba da bibiyar waɗannan ayoyi da yin ni'imarsa da rahama wal fadl ala nas da kuma falla zuwa ga 'ya'yan adam mutane ke bi irsali rusuli ilayhi domin Allah ya turo mana manzanni ai ko manzanni rahama ce gare mu jin kai ne an fahimta rahama ce a aiko manzo ya zo ya jaddada masa kun Allah subhanahu wa ta'ala daga nan Allah ta'ala yake cewa wa ma takunu bi sha'anin ba ku kasance cikin wani al'amari ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kai mai sauraron karatu in dai wani al'amari ne na rayuwa amrin kowane irin al'amari to baka tsinci kansa kanka a cikin shi ba wa ma tattalu minhu min qur'ani baka zamto lokacin da kake karanta alqur'ani ba ai anzalahu alayka in manzon Allah ne qur'anin da Allah ta'ala ya saukar ma wala ta'maluna min amalin baka kasance kana aikata wani aiki ba kowane irin aiki ne Allah ya ce illa kunna alaikum shuhuda face akan aikin akwai ruqaba akwai monitoci da suke kula da kai sune mala'iku duk abin da kai da duk abin da za ka yi da duk abin da kake shirin yi kake niyya to Allah ya ce akwai mala'iku a kanka kuma duk inda kake kuma duk abin da kake yi an fahimta shi ne a wa mata amalu na min amalin illa kuna alaikum shahudar face kuna da shahud waɗanda suke halartar abin da kuke yi su ne mala'iku kira man katibina ya alamu na mata falo su ne marubutan nan masu girma wanda sun san kafata na abin da kuke aikatawa irin wannan aya babu shakka tana girgiza zukatan masu imani duk inda ka je a duk inda kake to ka sani akwai wakilan Allah a kanka to kuma waɗannan wakilan Allah ba a ba su cin hanci su karba ba za ma ka zuwa kuma ba sa shari ba sa ƙarya ba sa ƙagi abin da kai nan shi za su rubuta kuma idan ka je alkiyama shi za a nuna sau da dama mutane suna kuya su dinga ayyuka marasa kyau na zunubi ne sabon Allah na wani kulle-kulle ne na wani makirce-makirce ne to Allah ya ce duk abin da kuke yi kowane irin aiki kuke yi illa kunna alaikum shuhudan akwai masu shaidawa akan abin da kuke is tufiduna fiye a lokacin da ku tsake cikin wannan aiki duk aikin da kuke yi tufiduna bi ne tashra'una fi kun shiga kun fara gadan-gadan to akwai wakilan Allah suna nan suna rikodin ai al'amal kowane irin aiki wa ma ya azubu ai wa ma ya ribu kenan ba wani abin da zai buya wa Allah ba wani abin da zai buya ga Allah an rabe ka mai miskali zarra ko daidai kwayan zarra ne to bai isa ya ɓoyewa ma Allah ba asgar namla ko abin ma da bai kai zarran kankanta ba fil ardi wala fis sama' wani abin a ƙasai ne ko a sammai wala asgar min zalik ko min kankantar ba ko bai kai zarra kankanta ba wala akbar ko ya fi ta girma illa fi kitabin mubin face iya lauhil mahfuz Allah ya sa an kiyaye an kattaba shi akhraja muslim fi sahihi imam muslim ya fudda hadisi cikin littafin sa hadisi ne mai namba ta 2648 daga jabir bin abdullahi radiyallahu an yake cewa ja'a suraka bin mali akwai wani sahabi ya ce suraka bin mali ya zo ya ce kala ya rasulullah bayyin lana dinana manzon Allah bayyana mana addinin ka anna khalaqana al'ana kamar mu dai yanzu nan muka fahimci musulunci in mana bayani fi ma al'amal yau me za mu aikata a yau afima jibtu bihi al-aqlam menene idan mai kuma alƙalami ya bushe iyanan a rubuce wajarrat bihi al-maqadir ba mu labarin me kaddaran Allah take gudana a kansa am fima nastaqbal a cikin abin da muke fuskanta na rayuwar qala sai manzon Allah yake cewa bal fima jaffat bihi al-qalam zan ba ku labari ne kadai cikin abinda an riga an rubuta an ɗauki alƙalmar mutum wajen radbihil makadiri da kuma abin da ƙaddaran Allah ta gudana a kansa ƙala sai ce fafi mal'amal to a cikin wani aiki ne wannan ƙala zuhairu sun matakallama abu zubair bishe illam afhamu fasa'altu fakala in imalu fa kullum yasa sai manzon Allah ke cewa ku yi aiki kowa an hore masa aikin da aka halitta hirme shi idan ka ga mutum yin aikin alkhairi aikin alkhairi baya ba shi wahala to akwai yiwuwar Allah dan aljanna ya halitta shi idan kuma kullum ka ga mutum aikin shari baya masa wahala duk inda ka ji shari duk inda ka ji ba daidai ba da shi to wani a tsawarci masa rayuwarsa wannan shine fi ma jarad bihil maqalim wanda shine juffatil aqlam in har mutum rubutacce ne a gun Allah ba zai samu rahama ba to wallahi duk wahalar aikin sabon Allah ba zai ga wahala sa yasa za ga wani idan ya kutsa cikin sabon Allah har ma wakin zaka wani fa yanzu alfarmar wannan watan tana badan bi hana sabon Allah wannan watan ne alfarma wanda har dabbobi sun san alfarmar wannan watan har kwari har tsuntsaye sun san alfarmar Ramadan amma wallahi akwai musulman da yanzu nan saban Allah ma sabu dan suke aikata kaga irin waɗannan mutanen ka jire musu tsoron Allah a guje musu ƙarshen su da me zai kasance shi yasa kuma in kuka ɗauka dukkan aikin sabu wallahi wahala da shi musamman ago mai imani wahala ce da shi aikin lada kuma abu ne mai sauki yanzu ku duba abin da ya shafi shaye-shaye na kwaya na ganye na duk abin da zai ɗauke wutan a gane shi kutsawa cikin wannan al'amari to babu shakka abin mai imani ba a bane mai sauki duk abin da za ka sha maka mai guba ne za ka sha magani ba tare da jinya ba kuma likitoci sun ce duk magani akwai asir jikin shi asir ɗin shi ne zai je nemi jinyar da take damun ka gani ta to kuma ka sha magani lafiyar ka garau ka ga wannan asir ɗin na jikin magani dole ya yi asir na gwalwa ya koma ya rikita mata da nake ga ganye ga abubuwa na ƙazanta yanzu kai mutum mai hankali hankali mai hankali to babu yadda za a yi kulakar cikin wannan tun da wahala ce a rayuwar ma wahala ce ko mutum idan ya zama dan mayan nan ba shi da wani kima da daraja a idan mutane ba zai taba wani abin da zai amfani shi ba na farko ba zai karatu ba ba zai yi sana'a ba ba zai zama mutumin kirki a idan mutane ba sai ya shekaru wajen hamsin ba a wuri to zai ba shi yasa tun da shi ba yana hankali kaga a rayuwar ma a cikin wahala yake amma mai imani ba yadda za a iya ganin wannan wahala ya jefa kansa a ciki kun ga anan aikin sabo wahala ne ku duba masu mu'amala da matan banza duk mutumin da yake mu'amala da matan banza to akwai yake a kuya nan ga ainihin ainihin abubuwa da ya ɓoye ake ta yi ka duba kuma yadda mutum zai aure a sunanci iyaye suna murna dangin mata ana ta addu'a abokai da yan uwa duk inda za ka je kai tsaye ka ɗauwa zara ka tafi da ita cikin wajen hankali amma duk tantirin rashin kunyan mutum in dai mai wannan harkar ne akwai layin da ba zai iya yi ba da matar maza ba zai da abu kaga duk abin da za ka ɓuya abu ne wanda babu kwanciyar hankali al'ismu ma aka fi nafsi wa kariya an yi ɓane a rage na saka mazan allah ya ce ki zunubi shi ne abin da yake ciyawo a zuciyar da kuma kana tsoron mutane su ne yanzu za ka ji tsoron abokan ka kun karatu to amma a gidan ba shi a ne ba za ka ji tsoron abin ka wani kana ɓuya kana canja kama ba ka so wani ya kanka abu shi ne wa kariya an yi ɓane a rage nasu to suka duk inda ka ɗau zunubi kowane iri ne wallahi a gumbi imani wahala gare shi amma wani kuma duk wahala zunubin shi kuma aikinsa kenan to irin wannan manzon Allah ya ce kulika li abra dan wani aiki aka yi shi kawai wani kuma duk inda alkhairi ce bai ba shi wahala kullum in ka gaishe mun alkhairi jana'iza ce mun karatu ne dubiya ne wane ne wane ne kullum a wannan hali to wannan shi ma an halicce shi dan wannan layi ne an fahimta shine kullun muyassaru lima kulikala haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam na'am aya ta gaba
ala inna awliya Allah la khawfun alaihim لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بمقارسة فصل وجه آية وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا لكم شهودا إذ تفيضون فيه سي الله يتي وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين komai da za ka yi komai ne ne shi Allah ya ce an riga an kattaba shi alawil mahfuz kana jira ne kadai Allah ya kaje gaban Allah ya mai sai sai Allah ta'ala ke cewa ala inna awliya Allah ku sani cewa alaɗin littambihi ne ana so ku faɗaka ku ji cewa auliya Allah masoya Allah wanda ake kiransu waliye la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro game da su kuma babu bakin ciki a tare da su Allah da kansa ya sanar ya ce auliya Allah masoya Allah waɗanda ake ce musu waliyai to babu shakka la khawfun alaihim babu tsoro a tattare da su wala hum yahzanuna ko ba su da bakin ciki khawf fil mustaqbal tsoro a inda aka fuskanta din mai imani zai ji tsoron gabansa zai ji tsoron mutuwa zai ji tsoron zaman kabari zai ji tsoron tashin alkiyama to duk masoya Allah bayan Allah masu imani Allah ya dauke musu wannan zuwa tun a duniya za a musu albishir gaban yayi to sannan duk mutumin kirki iya tunanin ya mutu bayan sa ya za ta kasance bayan ka duk da san da kai da kokarin da kai me zai faru bayan makara duk mai imani iya jin tsoron wannan rayuwar shi to su irin waɗannan bayan Allah ya ce kar ku yi bakin ciki domin bayan na ku za mu tsarita an fahimta to dukkan wanda suka haɗa wannan sufa to Allah ta'ala ya yi musu alƙawarin irin wannan kamar inda yake cewa ne innal ladina qalu rabbuna allah summa istaqamu innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu mutanen da suka ce Allah ne ubangijinmu kuma suka tsayu akan wannan to Allah ya ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da tsoro kan abin da suka fuskanta na lahira ba su kuma da damuwa kan abin da za su bari a baya daga nan ba
الذين آمنوا وكانوا يتقون to Allah da kansa ya fassara wa ake nufi da wali an fahimta yace su wannan waliyan wanda Allah yace la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da wani tsoro kan inda suka fuskanta na lahira sannan ba su da damuwa kar abin da za su bari a duniya to sai Allah ya ce ga su kofin su nan allazina amanu su ne waɗannan waɗanda suke imani wa kanu yattaqun kuma su ne masu takawa masu tsoron Allah wanda shine siffa biyu ta waliyyi kamar yadda Allah ta'ala ya fara da kai al-iman wa taqwa imani da kuma takawa al-iman wa taqwa imani da takawa malam ya tafsir yake cewa awliya Allah jam'u waliyyi mufrad ɗinsa wali. jam'insa kuma auliya wa huwa bintul adu shine kishiyar maki masoyi shine kishiyar maki fa huwa almuhibbu wa muhabbatu alibad wa muhabbatu alibadillah da'atihim la kuma sune wanda suke son Allah kuma suke son bayan Allah wa muhabbatihi lahum ikramihi iyahum kuma shi Allah iya son su su wannan bayan Allah masu wannan sufa domin karamci da zai musu فعلى الأول يكون فاعل بمعنى فاعل وعلى الثاني بمعنى مفعول فهو مشترك بينهما أصله من ولي بمعنى قول كما أنا أوكا معنى الولي ده كسنتي دكان مسوي to makusancin wanda yake kauna duka hakanan dukkan waliyai na gaskiya to suna da wata alfarma ta kusanci ga Allah fa waliyu kullu shay'in wallazi yakunu qariban min duk inda aka samu waliyin wani masoyin wani majibincin wani to babu shakka iya kusa da wannan wani wal qurbu min Allah bil makan wal jiha mu'al kuma kusanci ga Allah a gun a bigire ko kusanci ga Allah ga mahalli wannan abu ne ba zai yi ba dai kusanci ga Allah ga inaya Allah kullum iya kula da kai iya tsare ka game da sabansa iya baka dama iya karfafar ka wajen masa da'a da bauta to wannan shine kusancin da bayin Allah wale suke wa Allah amma yanda amma a ce kusancin ka kai kamar irin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i da Mi'raj ya je dab iya jin maganar Allah ko Annabi Musa wa kallama Allah Musa ta kalima iya jin maganar Allah to babu wannan a duniya yanzu duk wani takarka sai dai ka samu kusanci ga Allah wajen Allah ya kula da kai Allah ya dafa ma Allah ya shiga cikin al'amarinka Allah ya sanya wa rayuwarka albarka ya hana ka sako ya dinga tabbatar da kai ka aikin da to duk wali bayan annabawa to wannan shine matsayinsa an fahimta ko ba shi da wani fukafukai da za a ce zai je maka yi sallar tarawih ya dawo duk wannan ƙarya ce ƙarya ce ko iya taki da yayi sama ko iya buya ba a gaishe ba ko wani abu duk wannan shirita ce ka'ida waliyi shine mai kaunar Allah mai ibada kuma mai kokarin son bayan Allah baya cutar da su da bakinsa baya cutar da su da rubutunsa baya cutar da su da abin da Allah ya bashi dama kowa iya yabon alkhairi kai shi ya gyara tsakaninsa ga Allah kuma ya gyara tsakaninsa ga al'umma to wannan shine waliyi gaskiya kenan ba mai handama bane ba mai cutar mutane bane ba wannan shine siffofin da malamai suka faɗa kuma babu shakka akwai bayan allah da allah ya musu karama an fahimta su annabawa allah ta'ala iya ba su mu'ujiza an fahimta mu'ujiza shine amurin khariqul lil'ada wani al'amari da ya saba wa al'ada yanzu kamar annabi Musa alaihi salam idan ya sa hannunsa haka ya rike shi a hamatar shi idan ya fito da shi haka ba wanda zai ga hannunsa tamkar rana zai zama kaga wannan mu'jiza ce tsafi ba zai wannan iya da sanda idan ya ajiye sanda sai ta zama micijiya duk inda za ta je za ta je kuma da za ya dauki da sandarsa wannan mu'jiza ce kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ya sauko ya zo gare shi ya rabe biyu dai ya shiga ta hannun rigarsa na dama ya fito ta hagu ɗaya ta hagu ya fito na dama kuma ya koma sama ya haɗe wannan ba tsafin da ya sai wannan wannan mu'jiza ne kamar annabi hudu alaihi salam annabi salihu alaihi salam mutanen sun ce idan yana so suna yana so su yi imani da shi sai ya sa wani dutse dutse irin katotar dutsen nan ya yi naƙuda ya haifi taguwa kuma bayan taguwa ta fito yadda tana binta a baya an fahimta wannan shi ne bukatar su annabi sa'ib ya roƙi Allah dutsen suna ji ya kama ƙarar naƙuda sai ga taguwa ta fito ciki kuma ga externalist haka wannan mu'jiza ce bayan da za a yi tsafi yayi wannan ba zai yi ba annabi sulaiman Allah ya hore masa alheri suna ta masa hidima annabi sulaiman zai ce alheri ku yi ƙasa ku nemo gwalagwale da zinariya karkashin ruwa za su fito masa da shi duk abin da yake so za su yi masa kaga matsafi bayan da za ya sa addini masa aiki ba zai yi ba wannan mu'jiza ce to abinda Allah ya bai wa annabawa kai tsaye mu'jiza ake ce masa amma akwai bayan Allah da Allah yake ba su karama da ilhama wanda ba annabi ba idan Allah ya masa wani abu domin kusancinsa da Allah wajen imani ɗoriyarsa ga sauran al'umma wajen neman kusanci ga Allah ga ɗa'a to Allah iya yi wa ɗaiɗaikun irin waɗannan mutane wata alfarma da ake ce mata karama amma yadda kamar misali akwai umu waɗiya wata mace ce sahabiya tun a zaman maka ta imai da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da ita to lokacin da aka yi hijira ba ta samu dama ta bi mazan Allah ba domin a lokacin akwai ita mace ce da rauni da sauransu bayan mazan Allah ya koma gari madina sai ta yi kiri ta ce za ta ji samun ran Allah gari in ta yi jira ta kuma ta ɗau azumi tun daga gari maka ta fito ta tafi gari mai a ƙafa tafiyar kilomita wajen 400 da wani abu ga lokacin ba a hanya mai kyau a ƙafa ake tafiya tana cikin tafiya ga magariba ta yi ba komai an gunta ga tafiya ga kishirwa ga azumi tana cikin tafiya magariba ta yi rana ta fada sai ta ji kamar ta ɗan dunkuron abu da goshinta tana miƙa hannu ƙwariya ce Allah ya kama ta daga sama tana ɗaukan wannan ƙwari ta ji ruwa da ta ta ce ita da yanka ga ta sha ruwa sai dai don marmari ya ba da yake ba ba kaga wannan karama ce imaninta ne da kusancinta ga Allah wajen da Allah ya mutu na alfarwa amma yadda kamar akwai wa'azu sahabbai guda biyu akwai salmanul farisi da shi da abin darda salmanul farisi iya da tarihi sosai cikin musulunci sannan abu darda shi ma iya da tarihi sosai cikin musulunci to waɗannan sahabai guda biyu sun kasance ya akula ne ta'am fi safa sahabbai ne ba annabawa ba ne suna cin abinci a plate ko a faranti fatus bihatu ta'am fatus bihatu safa awi ta'am fiha suna cin abincin abincin iya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akwashin kwanaki ma iya tasbihi kaga wannan karama ce karama ce Allah ya ga imaninsu ya ga kusancinsu da shi yayi musu wannan akwai wani sahabi da ake ce masa Imran bin Husayn wata rana yana tafiya wa min zalika mara annal mala'ika kanat tusallim alayhi iya cikin tafiya ko sai wani mala'ika ya ce assalamu alaikum ya imara bin husayn so gaisa da shi ke da yake faɗa manzon Allah ai manzon Allah mun gaisa da wani amani ba san shi ba manzon Allah ya sufasa take kaza ka ce ai mala'ika ne ya sako daga sama da yazo ya gaida kai kaga wannan karama ce akwai Imam Al-Hasan Al-Basri Allah ta'ala ya kare da shi Imam Al-Hasan Al-Basri akwai wani bawan Allah da ya sanya shi a gaba yake ta mai shari'a yake ta neman sai ya gaba yake to da ya gaji da cutarwar da wancan bawon Allah yake masa sai ya daga hannu yace Allah ina neman tsarinka ga shari'a wannan bawon Allah Allah duk abin da yake nema da ni na shari'a Allah ka tsare Allah kare to Imam al-Hasan al-Basri iya gama wannan addu'ar mutum ya fadi mutum fa karra mayyitan fil al a lokacin kai mutum ya fadi mutum kaga wannan karama ce domin zamansa a duniya sharrin ba zai daina ba sai Allah ya dauke mai shi kawai an fahimta to duk irin waɗannan su ne misalai wanda hadisai suka tabbatar da su na karamar bayan Allah amma yanzu karamar ba irin wannan ba ce ta ƙarya ce ta ciwaciwa ce domin a zo a dinga damfarar mutane ana ganin wani abu ne daban ana ce ai duk juma'a maka yake sallah kuma ƙarya yake Allah ƙarya yake ba haka bane kowa a gaisa da kai inda tarbiya kan an zo a gaisa da kai tarbin ya tsaya baya sama baya kasa sai a gaisa da kai an gama gaisa kuma ya kama tarbin sa duk duk abin da gida da ake wani gida duk tsafi ne wannan ba daidai ba ko mutum zai zauna akan abu sai tahi da shi ko shi kenan duk tsafi ne wannan ba wata karama irin wannan su kuma bayan Allah masu karamar ma koyewa suke ba nuna suke ba koyewa suke akwai lokacin da wannan bawan Allah da ake ce masa waisul karni Allah ya kara masa rahama da yadda wata rana sai manzon Allah yake biya Umar dan Khattab labari cewa a wani lokaci mai zuwa akwai wani bawan Allah da zai bayyana cewa ana ce masa waisul karni ya neme shi ya ma addu'a ku duba fa irin yadda Umar yake Umar ya faɗi magana ta kai guda goma sha ɗaya Allah iya yi wahayi akan magana ya ba da shawara sai Allah ya saukar da wahayi akan shawararsa amma manzo da kice kai bincika akwai wani bawan Allah zai zo da yamma ana ce masa wai sul karni in dai kun haɗu kace na ce ma addu'a Umar duk shekaran haji ya ce haji ina mutanen Yaman ga mu akwai wai su a cikin ku ce wallahi ba mai wannan suna ana nan ana nan wata sai ake da shi aka ce eh akwai mai wannan suna yanzu yace ku nuna min shi Umar dan Khattabi ya samu wasu karni so bai sa kai ne wai sul karni kaza kaza manzala har sun fasa ya nuna masa ya dudduba ya tabbatar da shi ya ce to manzan Allah ne ya ce gaban addu'a a lokacin manzan Allah baya duniya ba ya ce ya ce ni manzan Allah ya ce na ma'adu ya ce wala haka manzan Allah da bakin sai faɗa ne da ya mai addu'ar ya ce to da Allah ina tambaye ka me sirrin ƙarar yau sai ce wallahi ina da mahaifiya duk duniya ba abin da zan yi na ji daɗi in ba hidimar da ba hasani ma an ce hidimar da yake wa mahaifiyarsa ita ta hana ya zo ya ga manzon Allah da yanzu domin sun rayu a zamani daya kafin mahaifiyar ta koma ga Allah ya samu dama ya zo ya ga manzon Allah har manzon Allah Allah ya kalle shi yace to wannan nagartar ta ga ita ce Allah ya san kai da manzon Allah ita to daga nan mutane suka dinga kawo cewa wai su nima yawan addu'a mana nima yawan addu'a to daga nan labari ya kowa sai ya jajiki wai su yin addu'a to da yake za su mai da shi wani wali wali haka sai bar gare maka bai koma gare su ba ya bar maka a wani kauye tsaya ya zauna ya mutu a ɓoye ka su domin mutane isu halaka shi amma an a yanzu ne ka samu atm ke yawa ka samu atm ke na kowa ya zo kawai a dinga sa farashi ana ɗaiɓin kudin jama'a to amma ɓoye kansu suke yi to duk wanda zai amai da wata karama ko wani abu da Allah bai da ilhama ya cuci bayan Allah to kan'an wannan dama magareci in Allah yawa mutum wata karama irin wannan ko ilama koyewa yake baya so a sani baya so a sani in kaga ana boston ana yan kowar ai aje wajen wani ai aje wajen wani duk macuta ne an fahimta to waɗannan su ne kaɗan daga cikin irin karamomi da Allah ta'ala ya yi wa wa'ansu daga cikin bayansa ba tare da sun mai da abin kuma wani abu neman kuɗi ba ko wani abu daban wanda zai cutar al'umma da sauran makamantansu daga cikin alamun da za ku gane 'yan damfarar waliyai wanda za su fake da walittaka su damfari mutane akwai abubuwa da yawa daga ciki akwai mubashiratin najasa duk wanda aka ce ma wali ne kuma iya ta'ammuli da kazanta da najasa to kare yake domin inna Allah ta'ala tayyib la yakbulu illa tayyiba za a ce wali ne amma sai sa riga ta wata shi da cikin shi to kare yake ba wali ba ko bakin sa yayi wajen wata biyar ba aswaki ko hularsa ta yi wajen wata uku a kansa mai kwaɗe kuma amma wali ne to duk mai ta'ammali da najisa da kazanta ba wali ba iya aiki da aljin da shekaru don yaro da mutane an fahimta daga ciki ita kazanta kuma shi dan iya son ta idan za ka zauna cikin datti da kazanta to za ku yi abuta da shida in yasa kamar bola da kwata da banɗaki ake so kai addu'a kafin ka je wannan gurin domin mazaunin shekaru ce an fahimta abu na biyu itikazul hammam ma'awa awil manzil irin waɗannan waɗanda suke shiga rigar waliyai su fake su dinga cutar mutane suna yawan zama a bandaki sai ka ji an ce mutum ya yawa uku a bandaki ya yawa hudu a bandaki to duk mutumin da ya ɗau bandaki wajen zama da daɗewa a wannan gu to babu shakka akwai alamun iya aiki da aljanu li'an ha tuzaru shaitan domin bandakuna gun halitta shaitan ne abu na gaba akallu hayyatu wal aqari waɗannan mutane wanda suke fakewa da wulutunka suna cutar mutane suna yawan cin naman miciji da kunami daga cikin abincinsu akwai naman miciji akwai kunami suna ci wa azanul kilab suna cin kunnuwan karnuka a ji a dinga yanko musu kunnan kare ana dafa musu suna ci wa shirbul bawl suna cin fitsari wa nahawihi minan najasat da sauran waɗannan abubuwa na najasosu duk irin wani wanda a yanzu ake ce musu waliyan ne a gari da wani abu suke suna batawa da Allah su bata da manzon Allah sannan shi dan su dinga musu kuma hidima shi kenan can sun bar Allah sun bar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi dan suna musu hidima kuma da ta dauka gaske ne duk wanda ka ji ya shahara cewa malami ne kowaye da yake zo a galibi Hausa ba sa iya bambancewa a samu katotan boka ana ce mai malami bai iya tsarki bai iya alwala ba amma sunansa malami wannan sai irin wannan yare namu na Hausa Fulani amma duk inda boka yake sunansa boka matsafi matsafi mai sihiri mai sihiri malami ko mai koyar da abi ini kai wannan magana amma duk wanda ake zuwa gunsu cikin jejin nan da manya-manyan motoci ba fa tsarki ko alwala suke koyar mutane ba ba Allah ya ce annabi ya ce suke koyar mutane tsaji yake ko su dabaro ake rufa ido ake to ya uwa wannan shine alamu kaɗan daga cikin irin abin da za ku ganin cewa na wali ne da kudubo na wuri in ya saba abin da sahabban manzon Allah da magabata na kwarai suka yi to babu shakka ba wali ne in kuma kun ga yayi daidai da abin da wadancan bayan Allah suka yi na farko ba abin yake nuna wa dan ya dauka neman kuɗi ba ne na biyu ba tallake da abin ba ba shi da dan kore baya so mu a sani kuma iya tsantsar bautawa Allah da bin manzon Allah baya sakace da ibada to wannan shine bawon Allah irin waliyin da Allah ke barasa Qur'ani an fahimta sune la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna sannan ne Allah ya ce lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah لا تبديل لكلمات الله na'am ذلك هو الفوز العظيم Allah ya ce irin waɗannan mutane lahumul bushra suna da wata albishir daga Allah alladhina amanu wa kanu yattaqun masu imani masu takawa to sune waliyai na gaskiya abun Allah ke amma za a ce ma wannan wali ne amma bai kallon juwa to ina wali take take ko bai sallallahu alaihi wasallam ko wani abu na wajibin kowane musulmi amma shi baya yi amma kuma wali ne a ya zama shi iyi dai tunda Allah bai wahayin sauke mai wannan dokar a kai shi in dai musulmin ne dole sai ya bi wannan doka in dai iya so ya sadu da Allah lafiya a lafiya karo so daga duk wanda kuka ya ce baya sallar asar ko kullum baya sallar juma'a shi ko a'a sai yayi kaza yayi kaza wani abin dai wanda haramun ne a shari'a sannan kuma ana ganin wani mutumin kirki ne ba mutumin kirki ba ne dan damfara ne matsafi ne kawai boye iya tsabinsa wasu kuma sun dauka wani abin kirki yake to Allah ya ce waɗannan bayan Allah su waliyan gaske masu imani da bin dokokin Allah da takawa da bin sunna to Allah ya ce da mul bushra ayi musu albishir Allah da kansa yace ayi musu albishir lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah ayi musu albishir a rayuwarsu ta duniya a yi musu albishir kuma da rayuwarsu lahira fussirar fi hadisi sahira a sahihi alhakim bin ru'yati sahabati yuraha rajul autara lahu imam alhakim ya fito da hadisi da ya fassara wannan lahumul bushra fil hayati duniya ya ce sahabban manzon Allah da kansu wa'ansu da yawa sun gama kuma su ga musu mutu Allah ya musu wani albishir akwai wani sahabi a yakin uhudu ya zo ya samu manzan Allah ci ya rasu da nufi ƙarshen aljanna ne ke ji a wajen can yake faɗa manzan Allah manzan Allah wajen can ɗin bayan dutsen can wala ƙarshen aljanna ne ke ji ya tafi kun kuma kun yi shahada ka gama da mulmuci rabi la ya ta duniya Allah kamar ya masa albishir din kuma su tukiya duniya akwai hadisin Abi Dharr ila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita ar-rajula ya'malu la'amala min al-khayr manzon Allah ka bamu labari mana wani mutum ne yake aikata aikin alkhairi wa ya'maluhu an-nasu alai amma mutane kuma suna gode masa kan wani aikin alkhairi aikin alkhairi yake amma mutane suna gode masa kala sai manzon Allah tilka ajila bushra al-mu'min wannan wata magaggauciyar arbishir ce da Allah ya ce wa mai imani ba don su gode kake yi ba ba don su faɗa ba amma kana yi Allah iya cusa musu san ka a zuciyarsu suna ma addu'o'i to manzon Allah duk wanda ake yawa wannan inji manzon Allah in dai ba dan riye yake ba ba dan a gani ba ba dan a yabe su ba ana addu'a ana mai yabo bayan abin to manzon Allah ya ce nan albishir ne mutumin kirki ne تلك العاجلة بشرى المؤمن أخرجه مسلم قال الشيخ محي الدين النووي إمام النووي كتوى قال العلماء معنى هذه البشارة المعجلة معنى وانا البشر عند الله تعيوى مصر إيماني له بالخير أمس البشر على الخير وهي دليل البشرى المؤكرة بقوله بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار Allah da kansa ya ce a musu albishir za su yi ga aljanna albishir ɗin ku sun ce goro Allah ya ce aljanna za ku shiga wa hadhihi albushra ala ajila dalilun ala rida Allah wa muhabbati lahu kuma a ce Allah ya yi muku albishir tun a duniya to alama ce Allah iya son ku kuma ya yarda da ku kuma kuma kun yarda da Allah kuna son sa kuma kuna son bayin Allah ba ku cutar su imamu az-zuhri da imamu al-qatada a cikin tafsir suke cewa tafsirul bushira din nan tafsirul bushira hiya nuzulul malaika bil bushira duk wani mutumin kirki idan zai mutu imamul qatada ce sai malaika ya sauko yake ce albishirin kawai ana ta kuka za a rabu da shi ya zai mutu zai wane sai ga wani lokacin mutum har murmushi yake iya dab da mutuwa sai ga iya murmushi to alama ce malaika ya zo ya faɗa masa lafiya wani to Allah ne turo ni cewa ka kwantar da hankalin ka Allah ya baka aljanna to duk tsananin jinyar da mutum ya yi fuskar tsananin da duk wahalar da yake sha sai kun ga alamar mu sha musu to imamul kata da yake wa amsu bayin Allah Allah iya musu suna dab da mutuwa dab da zarewar rai sai Allah ya turo musu malaika shine ayi musu albishir shine nuzulul malaika bil bushara min Allah mala'ika zai ci musu albishir daga Allah inda al-maut a lokacin da suke gargarar mutuwa wa yatillu alaihi qawluhu ta'ala tatanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah takafu wa la ta'ala idan waɗannan mutane mala'iku za su sassauka a kansu su ce kada ku yi bakin ciki kada ku damu ba wala tahzanu wa abshiru bil janna sannan Allah ya ce a muku albishir da aljanna Allah ce kuntum tu'alun wanda ita ce masaukin ku inji Allah subhanahu wa ta'ala wata rana na fatima radiyallahu anha dab da wafatin mai gida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin jikinsa yayi nauyi sai ta ji wajen shi ta ji wajensa sai ta kara kunnanta a wajen baki shi kamar zai mata wata magana haka nana aisha ta ce ina kallon nana fatima sai ta kama kuka can kuma suna tare da shi sai ya ƙara mata ishara ta mai hukunanta da ya raɗa mata wata magana kuma ta kama dare to ai wannan yinin an ce manzo Allah bai kwana duniya wata rana sai na na Aisha take faɗawa na na Fatima cewa a lokacin da Annabi Muhammad iya dabda ajali kin je wajensa karan farko na ga kina kuka kuma daga baya na ga kina murmushi me ba ta ce to lokacin kafin da ya rasu da ba zan faɗa miki ba matan da ya koma ga Allah zan faɗa miki wani suru ne muka yi da shi ya ce min wannan jinyar da nake ba zan tashi ba domin mala'ika ya zo ya same ni na nuna masa kan cewa to shi kenan a ɗauki raina tafiya zan to daga nan sai na fatima ta fara kuka domin ta za ta rabu da babanta da ya ga hankali na ya tashi sai ya ce na zo da na zo na kara kunne na sai ke ce mu kuma duk zuriyata ke ce za ki fara zuwa muhammadu ke alayi wannan ce sa da ya yake an fahimta in dai na mutu to duk zuriya ta ke ce zaki fara samun lafiya to wannan albishir din da yamma ni ne zan fara samun tsara yana sai na kama wuce to kaga wannan lahumul bushra fil hayatid dunya irin wannan shine bushara da Allah yake cewa a yi musu a rayuwar duniya kafin ma a ce lahira dan Abbas yake cewa al-bushra fid dunya inda al-maut Allah zai musu albishir tun a duniya yayin mutuwa ta'anihimul mala'ika bil bushara mala'iku za su zo su dinga musu albushir wane wane na am albishirin ka Allah ya ce ya gafarta ma da kunnen ka zaka ji wannan wane wane albishir din ka Allah ta'ala ya ce aljanna ce maka wannan in nagartar mutum ta kai nagarta wallahi kafin ya mutu sai ya ga irin alkhairin da ya samu wallahi ai ga Asiya matar Fir'aun Allah ta'ala ya ce ba mu labari akan ta cewa وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون آمنوا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي نعم إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين Allah ce ga wani misali nan na wata mata mai imani amma matar Fir'aun wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu imra'at Fir'aun in Allah ba abin da bai iya ba shi kuma annabi Nuhu da annabi Lut aka ce matan su kafirai ne daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'at Nuh wa mar'atul lut can farko kenan aka fara da su mazajen su bayan Allah ne manzanni ne amma kuma su din kafirai ne har Allah ke ta falan yuguniya anhum min Allah shay'a kasancewar mijin su annabi ne mursali ne to ba zai amfana da su kuma a gaban Allah an fahimta ita kuma wannan mijinta kafiri ne a kafirin makatotan kafiri tunda ba kafirin da Qur'ani ya ambace shi a gurabe da bakan Fir'auna an ce fir'auna qur'ani ya ambace sama da 300 a qur'ani duk abadan da ake masa kuma ambato ne na mummunan aiki shi ba kafiri ɗaya da sunan sa ya maimaito a qur'ani kuma fir'auna babu shi domin munin aikinsa da sabansa da jabberancinsa to amma kuma ga matarsa mu'minin shi matarsa yar aljanna shi kusan surun hakan malamai suke cewa taso abin da Allah ya so asali annabi musa alaihi salam lokacin da aka haife shi a lokacin fir'auna bokaye sun ce da shi wanda zai yi sanadiyar mulkinka a wannan shekarar za a haife shi an fahimta to she fir'auna ya ba da izini duk inda aka haifi ɗa namiji a jiya yanka shi ya zabiyu na abu na ahu wa yi sa hayu na ahu in mata ne a musu kuma cikin hikimar allah a wannan shekara aka haifi annabi musa ana yanka ‘ya'ya maza aka haife shi Allah kuma ya san abin da zai faru ne yaka sai Allah ya ce wa auhaina ila ummi Musa wa auhaina ila ummi Musa an ardi'i فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين da aka haifa annabi Musa alaihi salam sai Allah yi wa mahaifiyar annabi Musa wahayi na ilhama ita ba annabiya bace ba ba mala'ika Jibril ta aika mata Allah ne kimsa mata a jin kwakwalwarta kawai shi shi wahayi kala kala ne an fahimta sai Allah ta'ala ya ce fa iza kifti alaihi kina shayar da dake in kin ji tsoron za a zo a yanke shi farki biliyam ki samu akwati ki jefa shi a ruwa kawai Allah ya ce wala ta kafi wala ta hazar kar ki ji tsoro kar ki damu ki masa haka inna rajuhu ilayki zan da miki da danki wa ja'iluhu min al-mursalin kuma zan sanya zan sanya cikin manzanniya wanda da hankali kuma dai haka ta je ta samu akwato ta sa shi ta jefa shi a ruwa daga nan mai faru falta kafa ala fir'aun فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين Allah ya ce annabi Musa iya yawo a sama ruwa sai ga yan fadar fir'auna ya suka ci karo da annabi Musa a cikin akwatu ya iyo da linkayen ruwa daga cikin ma'aikatan fir'aun Allah ya ce sun ci karo da annabi Musa li yakuna lahum aduwwan wa hazan wannan lamun din malaman tafsiri suna cewa da lamul aqiba karshen fim din to annabi musa zai zama sandirar bakin cikin su da damuwarsu kuma haka abin ya kasance ƙarshen abin da zai faru ne lamul aqiba li yakuna lahum aduwan wa hazana annabi musa iya cin akwatu iya jariri amma ƙarshen fim din to damuwa ce a gurin fir'auna da da mutanensa an fahimta to daga nan fir'auna aka kai mai annabi musa cin akwatu sai aga jariri ne yake ce to ai allah haka suke ce Allah ai tsoro ya kawo kansa ma kafin mu je mu kamo shi ya kawo kansa shikenan sai a lokacin matarsa tana kusa da shi Asiya take cewa la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw la takida walad ya mai gida kada ka yi shi ka bar shi mana mu bar shi mu rike shi dama sai da har ya kawo kansa ya zama dan gida ai ba wani matsala kuma to malamai sun ce sanadiyar ta ga annabi Musa ta ji tana kaunarsa sai Allah ya sanya mata imani wanda shi ne sanadiyar kawai duk inda ga bawan Allah mutum yake da kaunace shi ka kaunace shi su kuma abin da yake damun wa'ansu daga cikin mabiya ɗariƙar shi'a su kuma sun tsani bayan Allah mutane mutumin da ya tsani matar manzan Allah yake mata ƙazafi da shari ta yanzu zauna lafiya ba zai zauna lafiya ba son bayan Allah zai sa ka zauna lafiya gaba da bayan Allah zai sa ka ka zama lafiya manzan Allah da kansa ce man adali waliyan faqad azanta ku bil harb duk wanda ya dau karan tsana ya dora wani bawan Allah mutumin kirki haka kawai ya dinga masa jafa'i da kazafi to Allah ce na shirya za mu yanki da mutum an fahimta to ita Asiya malamai sun ce dalilin kaunarta da Annabi Musa sai Allah ya sanya mata imani ga ta a gidan Fir'auna amma mu'mina ce da Fir'auna ya gane ta bar shi a addini da aqida sai yasa ake azabtar da ita domin ta dawo ta bi shi aqida sai take tare bibi ne inda ka bai tafi janna ya Allah ina roƙonka ka gina min gida a janna wanatini min fir'auna wa amali ubangiji ka tseratar da ni daga sharrin fir'auna da aikinsa ubangiji na natini min qawmi zalimi Abdullahi dan Abbas yace ya ji manzon Allah ya ce kafin Asiya ta mutu sai da Allah ya nuna mu gidan aljanna kaga da mu da bushira fil hayati duniya tana duniya kafin ta mutu amma Allah ya nuna mata gidan ta aljanna wannan shine maganar Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa wa fil akhirah inda khurujin nafs lil mu'min ta'arudu biha ila Allah ta'ala wa tabashirihi bi mirwali Allah ta'ala kuma a lahira kuna tashi da an ce bushira fil hayati duniya fil akhirah to duk mutumin kirki da ya tashi ransa za a ɗauke shi a kai shi al'arshin Allah su bani wata duk abin da ake cewa bi ƙidara hukum su ne alfasa na ɗin nan da wani gumi ya shanyewa ne da gudu da tsorata da firgici to dama Allah ce la ya hazunu wal farul akbar duk bayin Allah na ƙwarai duk firgicin alƙiyama suna cikin nutsuwa suna tashi mala'iku za su kai ƙarƙashin al'arshin Allah su zauna a gama komai da komai a sa mala'iku su kasu aljanna a lahirar ma ba su da wahala duk irin a wasu wani sun ce aljina sai ta ana ce mana ana ce mana akwai salari ana ce mana akwai kaza da kaza sai sun ce aljina zai ga tattaunawa ai lokacin da aka yi dan kaza din ai ta kuma ka wuce misali domin imanin su da nagartar su an fahimta Allah ta'ala ya samu da cikin su Imam al-Hasan al-Basri yake cewa hiya ma bashara Allah bi al-mu'min fi kitabihi fi janna wa karim sawalihi da Allah ya ce da humul bushira fil hayati dunya inji Imam al-Hasan al-Basri yake cewa shine albishir din da Allah yake wa masu imani a cikin littafin sa duk mai imani Allah ne alƙawari innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جزاء في الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا سيدي الله يبين متوكم هو القرآن اللي يروى to imam al-hasan al-basri ce to irin wannan ita ce da umul bushra fil hayati dunya fil akhirah an fahimta faman dakala fi wilayati llah male ce duk wanda ya shiga cikin walittakar Allah ba walittaka ta ciwa-ciwa ba fa inna allaha kafi to Allah zai dare shi in dai ka fada cikin Allah iya son ka kana son Allah har Allah iya ma wata karamar daban akan wa'ansu baka bar layi ba baka bar imani ba baka bar sunna ba to babu shakka Allah zai tsare ka wannan ya isa misali da rayuwar wa'ansu daga cikin bayan Allah magabata ka dau tarihi malam Abubakar Mahmudu tarihi sa kadai ya isa ka tabbatar da wannan bawon Allah ya mutu mutum kuma Allah ya tsare masa gabansa da bayansa ka dau irin su malam Ja'far Mahmud Ali ka dau irin su malam Albani Zari Allah ya shiga su da rayuwar waɗannan kaɗai ta isa ka sallama wa Allah cewa waɗannan bayanansa za ku kone a gusa domin akwai abubuwa da yawa da suka faɗa kuma Allah ya wajen da sun yi hasashe da yake suna da tsarkarkar zuciya sai Allah ya wajen da hasashe ba abin da ba su faɗa ba kai shi'a kan taɓarɓarewar shugabanci kan zalunci kan yadda ƙasar za ta kasance kuma Allah ya kasar da mu to wannan shine walittaka ba a ce kana zuwa maka lissafi kana sallah ba ko baka da fasol baka da bisa kariya kake an fahimta wannan shine walittakar gaskiya kenan kai abu kuma Allah ya amintar da abu kuma ko bayan baka nan a ga ka tsira abin rayuwar al'umma wannan shine Allah ya yarda da kai kuma ya yarda da da da'awarka wannan yana cikin mangal Imam Hassan al-Basri Allah ta'ala ya masa rahama sai Allah ta la tabbidila li kalimatillah Allah baya canja kalmarsa in yace kai mutumin kirki ne to kai mutumin kirki ne kai mutumin banza ne kai mutumin banza ne Allah baya canja zalika huwal fawzul azim Allah yayi mutumin kirki ya so shi ya so sunnar manzon sa ya mutu akan imani to wannan fallaci mai girma Allah ka samu da cikin su Allah ka samu cikin wannan bayin Allah masu kaunar Allah da son manzon Allah da mutuwa akan wannan kuma Allah ka baye ka mu Allah ka samu lafiya mu gama lafiya za mu samu tsaya ne insha Allah abinda muka faɗa dai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mai kumbinta Allah ya nuna mana kada kariya ce ba mai kumbuje mata za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu gobe wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mallan Allah ya saka da alkhairi amin ya rabbal akwai tambayoyi kusan guda uku zuwa hudu mai tambaya na farko yana cewa a mallan da Allah yana so a mun ƙarin bayani akan alqunut na wutirin sallan tarawihi shin ana yi ne bayan an ɗago daga ruku'u ko kuma kafin a yi ruku'u
to akwai littafin muhammad nasirin albani irwa ulgali a cikin wannan littafi ya yi bayani cewa ita alƙunuti kala biyu ce akwai alƙunuti ta wutiri kuma akwai alƙunuti ta nawazi alƙunutin wutiri ita muka fi kaman a ramadanu a tarawih ko ta hajjidi addu'o'in da ake harakan ƙarshe kafin a yi sallam a tsaye ana ɗaga hannu ana allahumma allahumma ana amin akwai kuma unutu ta nawazi kamar allah ya sako da wata jarrabawa ta annoba ko ta wani abin da tsoro zai kama kowa ko wani zalincin shugabanci ko abin da ya kama da wannan to manzon allah ya ba da wani a yi ta alƙunutu shi ma ita ce alƙunutun nawazin da alƙunutun wikin to ita alƙunutul witr abinda manzon Allah yake yi to shine idan an kammala wutirin a tsaye an yi karatu na Fatiha da sura to kafin yayi ruku yake addu'a amma inda ma'ana duk alƙunutun da zani a tarawih a sunnance kafin ayi ruku'i raka'ar ƙarshe ake sai an gama addu'ar kaf sannan sai ayi ruku'i an an yi ruku'i a dago a tafi a yi jira a dago a yi sallama ita kuma al'unuta ta nawazil da yake ta salolin farilla ake kuma ita ta nawazil duk sallah ta asuba azhar la'asar magriba ita duk ana kuma in an fara ba a dainawa har sai Allah ya dauke wannan musiba ita kuma ana yin ta ne bayan an dago daga ruku a raka'an karshe ta asuba an dago da ruku'i sai ayi a raka'a ta karshe da azhar an dago da ruku'i sai ayi haka la'asar haka magriba ka isha kuma duk a bayyana ake yi ba a boye su to a dakaice wannan shine abin da amma nasu ne albani tabbatar a cikin littafin sa irwaul bari da an kabe cike zaka samu wannan karin bayani insha Allah assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi sai mai tambaya na gaba yana tambaya ne akan shirka yace shin malam yarda da kuma nutsuwa a zuciya da ruhi cewa ah, wani daban zai iya yin abin da Allah ne kawai yake yi shin hakan shine shirka ko kuma roƙon wani daban wani abu wanda Allah ne Allah shine wanda yake yi kuma yake bayarwa shin wanne ne shirka a na farko dai shine shirkar ma asali mana ka kudire a ranka wani zai iya tasiri a rayuwar kamar Allah wannan shine shirka kar'a ke ba wani wanda zaka kudire a ranka zai yi tasiri a rayuwarka irin yadda Allah ke da tasiri a rayuwarka babu shi ka kudire wannan a ranka ba mushriki an fahimta amma roƙon wani wani abu wanda ba Allah ba ya da kashi biyu ne shi ma wani wata matsala ce da ya kamata al'umma su fahimta akwai abubuwan da Allah ne kaɗai yake ba da su to idan ka roƙi wani su da itikadin ɗin shi wancan ɗin zai baka su to kai shirka akwai kuma abin da Allah ya yassarewa bayan Allah bayan za su iya bayarwa to dan ka roƙi wani wani abu daga cikin irin wannan ya baka baka shirka ba shine fassarar iyaka na abudu wa iyaka nasta'in abin da zaka nema a wajen Allah ba a wajen wani ba kamar ba da lafiya kamar ba da haihuwa kamar ba da mulki kamar ba da arziki kamar saukar ruwa daga sama ta wani ala ne ki duk girman mutum ba za ka dinga ce wani ina roƙon kamar ruwa daga sama ba zai yi ba wani ina so kamar haihuwa wani ina so kamar arziki ba zai yi ba tunda Allah ne kadai yake wannan amma taimako na junan mu wani dan mai kwamu littafi a nan wani da Allah yau na tashi ban da kuma dan ba ni kaza misali duk wannan irin abin da ke gudana a junan mu na ba matsala ba ne roƙon wani Allah cikin abin da Allah ne kadai yake yi ne shirka amma roƙon wani Allah cikin abin da Allah ya bashi dama zai yi ba shirka ba ne wannan shine insha Allah wallahu a'lam Ah, sai mai tambayar tambayarsa ta biyu yana cewa ah, malam menene hukuncin kashe ah, dabban da ba ta cutarwa kamar kadangare ko bera haka dabban da ba ta cutar da dan adam